الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
to wayannan ayoyi suna yin bayani game da siffofi na ranar alkiyama da alamominta kuma sannan daga baya mu ji irin nau'o'in azabobinta Allah ya kiyaye mu to inna yawmal fasal hakika yawmal fasal wata ita ce ranar kiyama an ambace ta da wannan suna ne ranar rabewa li'annallaha ya fasulu fihi bi hukumihi bainal khalaiq saboda Allah ta'ala yana rabewa komai na tsakankanin halitta da hukuncinsa hukuncinsa kuwa adalci ne la mu'aqqiba li hukumi sannan kuma kana ai wannan rana ta kasance a cikin sanin Allah a cikin hukuncinsa miƙatan shine lokaci wanda Allah ya ajiye shi don saboda yin sakamako da kuma wato yin sakamako da alkhairi da kuma yin sakamako da azaba kuma shine kuma ƙarshe wanda zai zo zai zo duniya wato shine karshen duniya da a yaushe ne duniya karshen ta zai zo to ranar da aka ce yawon alfasal ta zo to wannan shine karshen duniya shine alfasil tsakanin duniya da lahira ke to kuma a wannan rana yau ma yunfaku fi sur a wannan rana ne ake yin busa a cikin ƙaho fata tuna afuwaja sai ku zo afuwajan wato jama'a jama'a wato akwai ƙaho siffar dai ƙaho irin yadda aka sani yana da kansa siriri ƙasansa kuma da faɗi mala'ika asrafilu shine wanda allah ya ɗorawa nauyi na wannan aiki wanda kahon nan yana nan fa a yanzu zancen da ake a bakinsa jira yake kawai a bashi alama ya busa ko kibtawa ko motsawa baya yi don saboda kada ya yi laifi a bashi laifi ko kuma a bashi umarni bai gani ba sau ka daga wani yana mana tashin kyama a kowane lokaci tana iya faruwa ba wani abu ne wai ko sai an sa wata rana ba wani abu sai kaga wata alama ba ala ta tikum illa bagata tashi kiyama na ba ta zo sai bagata a rabe ba zato ba tsammani muna cikin irin waɗannan halin namu na yau da kullum to a sannan za a yi tashin kiyama ba yi wani abu ne za a ce za a ajiye to ran kaza ga watan kaza da karfe kaza za a yi tashin kiyama ba ba wanda zai sani ba wanda zai ga wata alama ba wani duku-duku kai mai kasuwa kana kasu tun da yake in kuka dubu duniya ga baki ɗayanta idan wani gun rana ne ai wani gun dare ne in wani gun la'asa ce ai wani gun safiya ce in wani gun lahadi ne ai wani gun gurin kuma asabar ce alal misali saboda haka wa'in suna bacci wa'in su suna noma wani wani tana girki wani yana a saka wani kuma yana ofis yana aiki wani yana zaune yana shari'a wani yana karatu wani yana gidan karuwai wani ne yana kuma gidan giya ya dauko kofin zai kai wani ya dauko lauma zai ci wai ba wani abu ne wanda za a ce wai za a sa rana ba la ta kuma illa bakata ba zato ba tsammani za ta zo mu saboda haka mala'ika asrafilu kahon nan yana bakinsa yana nema a bashi girin layi kawai kawai ibusa yana busawa shikenan wato sun manufi ka biyu ukura fa izahun kiyamun yanzurun busa iri biyu ce wani wani fi kafin suri fasa ika man fi sama wato man filar illa man sha Allah idan ya busa a cikin kahon nan sai dukkan wanda ke sammai da kasai duk sai su mutu illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya toki su ne kaɗai ba za su mutu ba su waye su an ce su ne na kabari tun da daman can ai sun mutu an ce a su ne wanda suke ɗauke da alhamad al'arshi wanda suke ɗauke da al'arshi an ce a illa man sha Allah su ne shahidai to akwai dai maganganu irin waɗannan illa man sha Allah su manufi ka fi okura sun sai kuma a sake yin busa a cikin kahon wata fa izahum qiyamun yanzurun sai ga duk halitta gaba ɗaya suna kuma tsaye suna jiran abin da Allah zai yi zai da su ko zuwa wuta ko zuwa aljanna sai kandaye kuma liman mulku yau daman ba wani mai mulki a wannan ranar ba wani mai katabis magana ma kamar ya zamu zo mu ji sai a yi maka izini ko kai waye inda duka kai da girma inda duka kai da daraja babu yadda za a yi ka yi magana sai an yi maka izini to sau da haka waɗanda za mu gane busa ilbi ce inda zalzalata sa'ati shay'un azim girgizar wannan busar ta farkon nan shay'un azim lamari ne mai girma yau mata zahalu kullum muridatin amma ardat ranar da dukkan mai shayarwa zai kasance ta shagala da abin da take shayarwa ta mamanta da abin da take shayarwa ku duba kauna tsakanin ɗa da uwa wannan kowace iri ce kana iya jaraba ka za ka gani ka ɗauki ɗan tsayakwanta maka gani ba ta iya tashi amma a rannan sai ta tashi ta duk ranar da aka shaho ya zo ya ɗauka mata sai ga sai ta tashi ta bi shi saboda kawar take tsakanin su ka dubi jaka in ka taba danta ko kai ne kake bata abinci kake bata ruwa ka san ka taba mata dakuwa to amma a wannan ranar ta tashin kiyama sai duk wayannan iyaye su manta da wayannan yaya saboda firgita wata da kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki ta haife ciki ko wata ɗaya ko wata biyu ya kamata mu ji tsoron wannan ranar kullu zati hamlin mutum ne aljance mai cikin dabba ce tsuntsuwa ce ko mai ma mai wata ɗaya wata biyu ko wata nawa ne a ran nan za a haife cikin wata ran nasu su kara kan kaga mutane suna tamaye a busar farfar ko ɗin kenan busar farko sai ka tsamanin giya suka sha sai ka tsamanin kwaya suka sha sai ka zan ta yi marisa sa'a Allah ya ce wa ma hum bi sukara ba giya suka sha ba walakin na azaban la shadid azabar Allah ce ta zama mai tsanani shine yasa suka shiga wannan hali to saboda ya kamata mu tattali wannan rana mai yiwa a yanzu ne mai yiwa idan an jima mai yiwa gobe mai yiwa jibi ba da ba wani wanda aka baiwa garanti na sanin wannan rana babu inna allaha indahu ilmu sa'a lokacin da za a yi tashin kiyama sanin wannan yana ga Allah ya sa'aluna ka ana sa'at ko ayyana mursa ana tambayi wai yaushe ne ne za a yi tashin kiyama ila rabbika muntaha karshen sanin san za yana wajen uban kamar yadda zamu zo mu gani kullun ma ilmu ha inda Allah to Allah bai da ya sanar da kowa ba an za a tashin kyama to saboda haka kawai me yasa saboda kullun ka zama a shiri a kowane sakan kai kai ka tabbatar ba wai ma zato ba a ɗauka lallai za a yi tashi kiyama bayan wannan sakan ko bayan wancan sakan ko bayan wancan sakan kada aka yi busa a kaho fata a tuna sai ku zo afwaja wato jama'a jama'a eh fayyakar min sautin shadid wannan fi ku fi huwa isra'il alayhi salam sai ku zo daga cikin kabarrukan ku zuwa mawqif sarrin da za a yi tashin alkiyama afwajan jama'a daban-daban eh jama'a wato iri da mutanensu ne da aljannu ne da tsuntsaye da dabbai kowa da kowa fa jama'a jama'a jama'a sannan kuma wa futi hati sama a buɗe sammai wato sama ta tsatsage ta daddare fakana sai ga ta zama abuwa ba ƙofofi a yi tsarar min kasar ta shikuki ka annaha abuwa wasiratul jabal kuma a tafiyar da duwar watsi su kuma ma'ana duk duwar watsinan sai a gusar da su daga inda suke shine kaman gun da Allah yake cewa iza sama'un shaqqat yaushe ne za a tashi jama a ranar da sama ta tsatsaki a wata ayar kuma iza sama'un fadar sanda sama ta tsatsaki a wata ayar kuma yau mata shaqqaqu sama'u bil gamami a ranar da sama za ta kyakkece bilgama mu daga jimare wani zanzulun mala'ikar tanzila mu saukar da mala'iku saukarwa sun gan famin yadda Allah ya faɗa su tafi kana aya ta 25 to me wannan yake nuna cewa tsarin wannan tsarin na halitta din nan da muke gani a ran nan ya canza kuma an mai da shi wani iri daban wasu yadda jibal halannan kuma sai a tafiyar da duwar wutsa ko fa kana sarawa sai ta zama kaman ba komai kawalwainiya kana kaman wato ka dubi girman dutsen da amma za a zo a tishe shi har tishewar ya koma kal ihin manfus kaman wato a auduga wacce aka wato ta shiba ka san bayan ma ka yi kada ta auduga ka fitar da an ko kuma za ka zo da baka na shiba wanda zai kara mai ta wato sara-sara yadda za ki daɗin kaɗi to haka nan duwar wadun za su koma amma fiye da haka ma don saboda mai don sai sun dawo ma kamar ba ba komai wato sara ba kana ganin kamar za ka taɓa sai ka taɓa sai ka ji ba komai saboda tsananin raushinsu haka za su koma kamar yadda Allah ke ce waju wa humet al'ardu wal jibalu وكانت الجبال وهم في الأرض والجوج فدكتا دكة واحدة sai a ɗauki wato da ƙasar da dora duk sai a niƙe su wato fa kwaf ɗaya kawai fa wai karka ce a tun daga dutse a can a wancan ƙasa ga dutse sai an haɗa su a buge wannan daga wanda baya a je a buga wancan daga a a a duk duwatsun duniyan nan gabaki ɗaya da wanda muke gani da wanda ba ma gani duk faɗin ƙasar nan da girman ta gawa ɗaya kwaf ɗaya za a yi musu sun zama wannan ɗin duk fa dukka ta fa dakkatan wahida bugu fa ɗaya fa yanzu wanda yake da wannan ikon ma har ka isa ma kace zaka yi masa wata jayayya fa dukkata dakkatan wahida a wannan ranar kuma har yanzu wata kunun jibalu kal ihil manfush kamar yadda na faɗa muku ta yanyanke ta zama kaman kura izaru zatilar rajja wabasatul jibali bassa fakana haba'an mun bassa sai ta zama haba'an mun bassa wato kaman wato kura ce irin wacce zaka gani kaman rana tana haska wajen wando sai ka wani abu kaman hayaki hayaki kura kura to haka fa doro za su koma haka ƙasa za ta koma to idan sun zama haka to a ina kenan ake ana kan ikon Allah kawai yau mutu badul arabu gairar arab wasu samawa a wani ranar wannan kasar da muke takawa canza ta za a yi saman da muke gani canza ta za a yi ina za a kai su ina za a kai su wannan wacce za a kawo sabuwar daga ina za a kawo Allahu alam saboda da Allah ya ce yadda za ka kama takarda nan ka naɗe ta takarda ka naɗe yau mu naɗauyi sama'a ka ɗaya su jillilin kita ɗaya sama a yingini kaɗai ya sujilli kamar irin yadda wani malami ne ana ce da ya sujilli kamar irin yadda a sujilli in ya gama karatu yake nan naɗewa to mu ma haka za mu naɗe sama kama ba da na awwal kalkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili ya kamata a ji tsoron Allah sannan bayan duk ayi wannan kuma kamar yadda Allah ke wai sa'alu na ka'al jibali da mutanen kafirai suna ta to kuma ka ce za a yi tahin kiyama ka ce to kuma duwar watsi su ko me labarin su yaya za su zama fa qul yansifuha rabbi nasafa duk wannan fa yana nuni akan waccan aya da take cewa wa fita da sa fakan abuwa ba ko kuma wasu rasul jibali ko fakanar saraba duk waɗannan ayoyi suna fassara waccan ne tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin da yafi shine ka fassara qur'ani da qur'ani shi kansa sannan wanda yake bin sa ka fassara qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka fassara bil ma'asur ko ko da wani asar na sahabbai ko na tabi'ai al-mazamum shine ka fassara shi da ra'ayinka sai na abubakar yana cewa wacce saman ce za ta yi min inuwa ko wacce ƙasa ce za ta ɗauke ni in na fassara ƙur'ani da ra'ayina wata ayar kuma take cikin sautin namli aya ta wani tako tana cewa watar jibala ta hasibu ha jami da kan wahai ta murmar marar sahab sai ka ga duwar watsi sai kai tsammanin kaman siffar sada haka suke a dunkule da karfin nan amma zai gansu wahiya ta muru marasa kamar yadda gajimare yake wucewa shu shu din nan haka za ga su ma suna yi don saboda mu nan ba mu da irin wannan guri irin mai ni'iman nan mai kurmi din nan inda za ka ga gajimare har cikin ɗaki yana ta shiga a bayan gidanka duka za ka ko kuma idan ana rasu kai ta gidan su kaure su su su hakan nan mu don namu gajimare irin mai kaurin nan ne haka in dai ba irin kaka ta kai kakan nan ba za ka ga irin waɗannan gajimaren ba wai ta muru marar sahab to sau da ka Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa su waɗannan abubuwa da Allah ya ambata a nan su ne suke nuna yadda siffa ta ranar tashin kiyama take kafin a kai ga ranar akwai waɗansu abubuwa da za su faru waɗanda za su jirkita tsarin duniyar gabaki ɗaya sai an jirkita abin an rushe wato duniyar gaba ɗaya shine kamar yadda tura suke kamar wato transition ɗin nan in za ka fita daga wannan hukunci ka koma wannan ai sai tukuna ka lalata wannan kwata-kwata sannan ka koma wancan ɗin lahira za a koma to ai ba a so a ga wani birbishi-birbishi na kuma duniya duk abin da ka sani na duniya nan sai an kawar da shi ya zan babu irinsa wani abu ne kuma sabo fil to sai mu kai kuma ga irin nau'o'i da ƙarin game da siffa ta ranar tashin kyama ko inna jahannama ne na'am
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا na'am to waɗannan ayoyi suna nuna mana irin nau'o'i na azaba wanda za a yi wa kafirai Allah ta'ala ka kiyaye mu Ah, inna jahannam haƙiƙa wutar jahannam tunda da sunaye da yawa sai da ita sakara sai da shi jahannam a ce duk ga cikin duk duka sunayen ta ne Mm, inna jahannam haƙiƙa wutar jahannam kana yin mirsada tana tana dako tana dakon wanda ya kareta da ayyun Allah tana dakon kafiri tana dakon mishirki wannan ya nuna mana kenan wutar jahannama tana nan a halin yanzu tunda misalin jira take ba wai sai an gama yayin duniya sannan kuma sai a kirkiro wutar jahannama ba tana nan mirsada aljanna ma tana nan a inda take ba wai sai an je lahiran ne sannan kuma za a yanzu kuma ke cikin yadda za a yi wutar a yi aljannar ba tana nan tana jira littagin ga waɗanda ya kasance a ɗagin almutajabbiri na almutakabbiri masu girman kai waɗanda suka girman kai suka kiristinawa su yi tawalu'u su bi umarnin Allah وهم المردة الأساة المخالفين للرسل ما تصورن كي ما تصاب وما تصاب da manzanni wuta ta kasance ma'aban makomarsu kuma masaukinsu kuma za su zauna ne a cikinta a haƙaban wato zamani kawai ba ma ce ko zamani mai yawa ba a za- zamuna idan an ce zamuna in wannan zamani ya wuce su shiga wannan in wannan ya su shiga wannan in wannan ya su shiga wannan a haƙa birnin an ce alhaƙa birnin ana dumin kamar kamar shekara tamanin a wata fassara shekara tamanin kowace shekara kamar irin yadda muka san ah, shekara ɗin nan kwana 360 ko kowa- kowace rana kuma ɗaya kwatankwacin shekara dubu to hakan nan za su yi ta yi, in wannan ya kare su shiga wannan in wannan ya kare ba fa yankewa kenan a haƙa ba to to sau da haka a wannan tsawon zamanin da za su yi ba su da wani abinci la ya na fiha bardan wala sharaba babu abin da za su ɗanɗana a wannan ranar wanda zai musu magani abin da za su sha i- wato wato ɗan ɗan ba ɗan sanyi ɗan ji ɗan sanyi daga zafin wannan ranar ko kuma daga zafin abin da ke jikinsu na azaba na wutar jihannaman nan babu shi la ya na ba za su ɗanɗani komai ko su ji wani komai mai ɗan sanyi sanyi ba bardan ɗin ma ana cewa ma bacci ne ma hatta ma bacci ba za su yi ba tun da an ce ai baccin nan hutu shi kansa ko hutu ne ko an ce baccin nan hutu ne waje annan nauma ko Eh, libasa subata ne ko an sanya bacci ya zama hutu ko to ai tun da hutu wannan ni'ima ce to saboda to ko baccin ma bardan nan ko bacci ba zai shiga cikin idansu ba wala sharaban ba wani abin sha da za su sha mai dan sanyi sanyi illa hamiman sai dai kawai hamiman ruwan zafi ne waga saƙa da kuma wato mugunya asara wato ruwan kamar irin ruwan miki irin ruwan da yake fitowa daga cikin wato yan wuta akwai sadid na ahalin nas ai asailani min ajasadi kaihun ne wasa didin na ahalin nan kamar mai maruru kamar mai wani gyambo to wannan ruwan wanda yake zubowa a ce kuma wai shi ne abin shanka to su yan wuta kuwa dukkan irin wannan miki irin na yan wuta inda yake zubowa shi ne abincinsu wato shi ne abin shansu shi ne ga fatan to amma cutarsa aka yi a allaci jaza'a sakamako ne wifaƙa wanda ya daidai da irin aikinsu da irin saɓansu Allah ta'ala na ce din waje za a sayyatin sayyatin misulha sakamakon mummuna da mummuna ake sakan kashi ne da Allah ta'ala ya faɗa su shura ayata 40 sannan kuma Allah ta'ala har yanzu ya ƙara irga waɗansu nau'o'i na azaba wanda zai yi musu gwargwadon irin yadda su ma suka nau'anta sabo inda Allah yake cewa innahum kanu la yarjuna hisaba su da man kafirai ba sa fatan dama za a yi musu hisabi to dama su ba su yarda da hisabin ba saboda saboda haka ba su tanadi yin za a yi musu hisabin ballantana a ce sun yi kyakkyawan aiki na biyu wa ka zo bi ayatina kizaba sun karyata da ayin wato alkurani kizaban karyatawa don ku saboda ba su yi aiki kyakkyawa ba sai suka yi mummuna alhalin kuma ayoyinmu sun hana wannan aikin da suka yi To. sannan kuma kulla shi kowane abu na ayyukansu aha sai na mun kididdige shi mun rubuce shi kitaban a rubuce ba wani abu wanda muka bari face yana rubuce sai Allah sai sai a ce da su fa zuku saboda a ƙara ba su haushi ko ɗanɗana falan na zidakun babu wani wani abu da za mu ƙara muku illa azaba an ce babu aya da tafi wa kafiri zafi irin wannan aya duk cikin ƙur'ani Allah ce fazuku falan nazirakum illa azaba ku ɗanɗani azaba ba wani abu da za mu ƙara muku illa azaban sai azabar ke kawai to wannan yana nufin kenan wato azabar da ciki za a yi ta ƙara ta ne za a yi ta ƙara ta ko ka saboda kullun za su dawoma a azabar saboda haka ta zama kullun ƙari kenan ake musu a yau suna azaba a gobe ma su ci gaba wato a ƙara musu tsahonta jibi a ƙara musu da haka da haka shi ne ƙari to duka gaba ɗaya ka iya ɗaukar su gaba ɗaya ƙara musu nau'o'i na azaba da kuma tsawon azabar ba ƙarewa zai ba kullum har abada a cikin azabar sau da ka za mu fahimci wannan rana ta tashin kiyama lallai rana ce na ɗaya rana ce wacce za a rarrabe dukkan wani abu da ke tsakanin halitta gaba ɗaya hatta tsakanin dabba da dabba ma akuya mai kaho da mara kaho in mai kahon ta tuntuye ta ta soke ta sai an yi hisabi a lahira hadda wani za sun yi ma mubalaga ke wai hata itace da itace rege da wannan yana gogar wannan ikir ikir din nan a lahira sai an yi sakamako sai wannan na kuma a ce muraran da mutum da mutum ka cuce shi ko kai dan adam ka cuci akuya ko ka cuci tsuntsu ko ka cuci wata kaza ko wani abu abu na biyu kuma waɗannan ayoyi sun yi mana bayani akan farkon wasu tashin alkiyama da nuna waɗansu abubuwa guda uku manya-manya busar ƙaho na biyu a inda Allah ta'ala ya bayyana mana hali na waɗanda suke na mutane kafurai ya fara ambatansu kafin ambatan mutanen kirki me yasa ya wannan saboda ita kanta surar kacokan ba wai surar nan an saukar da ita ne wai don ta yi wa mumini albishir da wani alheri ne a'a wannan abubuwa da za a faɗa na jin daɗin muminai su kansu allah ya kawo su cikin wannan sura saboda kafirai su ji wato su ji haushi yin wannan labarin ya zama wani ƙari ne na ƙarin azaba a gare su dama mun gaya muku azaba wai ba sai azaba da za ta kama jikinka falfalfalfal ko a soke ka ko a dake ka ba bacin rai shi kansu abin da za a saka bacin rai shi ma azaba ne firgita azaba ce fargaba azaba ce ba sai lallai an soke ka ko an kona ka shine azaba ba to saboda haka kadan ya kasance an ce kai wannan kaki tankar yaranka ne ya yaranka guda biyu ka ce wannan ya yi maka abu ya yi wannan ka ce yaƙi to sai ka zo ka shi to a gaban wannan ɗin sai ka ɗauko wata kyauta sai kai wa wanda yi maka ɗin kaga ai wannan kyauta kai masa amma kai ma a zuciya kana nufin wannan kuma iji haushi kaga ba ko da yaushe ne din wato za a faɗi zancen ni'ima ya zama cewa ai ana nufin shi wanda aka yi wa ni'iman nan ne da shi ake ba kamar irin yadda sadda ka ɗauko wannan kyauta kake yi wa ɗan kaɗin nan wanda ya ma abin kirki a gaban wanda bai abin kirkin ba ba nufin ka wannan kyautar ba a wannan iji haushi kau to shi ne saboda haka wannan suwa duk abin da za mu yi din ni'ima din din ni'imomin nan ba wai ana nufin ba ba wai shine manufar saukar da surar ba to wannan shine dalilin da yasa sai Allah sai saba ka'ida da sai an fara ambatan mutanen kirki daga baya a ambaci mutanen wofi to amma a wannan sura sai ya akasa sai fara ambatan mutanen banza tukunna sai daga baya sai ya ambaci mutanen kirki to dan me saboda dama ai manufar dama surar dama ta abewa mutanen wofi din ne haushi abin da yasa kenan to to to to shikenan to abubuwa ne dai aka faɗe su kamar wajen guda bakwai to amma sai mu basu sai mu ci gaba da abubuwa na nau'o'in ni'imomi wanda kuma aka tanadar da mutanen kirki ko an gama fassara ko to shikenan to bismillah mu kai ga halaye halaye na mutanen kirki na'am
إن للمتقين للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا na'am to biya nan to innal lil muttaqina mafaza sakamako ko gurin sakamako shine aljanna ya tabbata lil muttaqina ga waɗanda suke jin tsoron Allah sakamakon waɗancan addagi na dincan eh wato kaman muqabili kishiyar addagina me mafazan din ai hada'iqa ne wa ana wato basatin gonaki wanda suke cike da kayan marmari wa anaba da inabi da nau'o'i dai wato na kayan marmari cike a wannan wato gona wanda shine aljanna ko kawai ba kuma harin daga cikin irin sakamakon da za a ba su akwai kawai wato kamar abin da shi maza kenan akwai mata kawai waɗanda suke da nonunansu a tsaye-tsaye atraban kuma shekarunsu kansu ɗaya sa'annin juna don saboda a samu kamalar jin daɗi to mata za su ce to mu kuma me namu to an mai da ku a yi da ma ai ko a duniyar ma abin da kuke so ku zama kenan to an mai da ku a yara wato dai wato kusan yan shekara talatin misali eh, kowace kansu ɗaya kun zama kan kanku ɗaya da a ce wannan ko ta fi ki tsayi ko ta fi ki fari ko ta fi ki kauri ko ta fi ki wani ido da sauransu to duk daidai kuke kaga zan san kishi bai bai ma taso ba kenan ko kuma sannan kuma duk yara ne kawa'i atraba to wa ka san dihaka kuma ga nan kofi na giya kuma a cicciki la ya samu na fiya lagan wala ki zawatu wai dan karka ji an ambaci giya ka ce to kin za a yi ta shaye shaye a yi ta zage zage a yi ta tambele a a la ya samu una yan aljanna ba za su ji lagawan eh, wani magana ya shashiya wala ki zaban ko magana karya ba babu jaza'an an yadda wancan aka ce jaza'an wifaqa wannan ma jaza'an min rabbika dan yisaba jaza'an wani sakamako ne min rabbika daga ubangijinka a ɗa'an wata kyauta ce ta girmamawa bisa ayyukan da suka yi hisaban kuma isasshiya wato kamar in ka ce hisaban kamar wato ai jaza humullahu ta'ala ala imanihim wa sali amalin wa dahun zalika a da'an tafabilan min wa isana ai kafiyan wafiyan shamilan ka da wato kyauta ce wacce take isasshiya kamar yadda za ka ce hasbi Allah ai Allah ya ishe ni kamar kanda za ka bai mutum abu har sai ya ci tukuna hasbi ya ishe ni saboda ka duk abin da za a bai wa dan aljanna za a bashi abin da zai ishe shi ne ba abin da zai cewa akwai takaitawa ba ko kuma a bashi abin da bai ishe shi ba wato abin da bai ishe shi wajen gamsuwa wajen daɗi ko wajen ɗanɗanansa abin da duk za a baka wanda zai gamshe ka ne a ɗanɗanansa a yawansa a daɗinsa a daɗewarsa a amfaninsa a ƙanshinsa a sha'awar kallonsa a taɓa shi a sansana da sauran duk wannan shi ne hisaban ɗin to kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la yakamuna fiha lagawan ko kuma la lagawan fiha wala tafim mai haka nan tsarin yake da alagawun fiha a aljanna wala tasiri sau daga waɗanda ya kasance suka ji tsoron Allah suna da abubuwa guda biyar waɗanda Allah ta'ala zai kama wanda yadda wannan aya ta nuna mana tsira dai wato samun rabo da kuma tsira da kuma kubuta daga abin da 'yan wutancan suke ciki na biyu kuma jin daɗi da samun waɗannan gonaki da itatuwa iri-iri-iri da nau'o'i na jin daɗi ga kuma samun waɗannan 'yan mata na horin ini waɗanda ke da nuna tsaye-tsaye kuma sannan ya kasance shekarunsu daidai sannan kuma ga samun wannan kofi a cike da giya kuma sannan giyar ba wacce za ta bugar ba sau da waɗansu ne abubuwa guda biyar to sai mu je ga inda kuma za mu ga girman allah ko ko kuma nan za mu tsaya to na sai mu kwana a rabu samawatu na
gabatar da farkon dai abin da abin da suka dage cewa kuma malam yana lafiya ya iyali imamu suna suna kaɗan daga cikin wato kansa malami dai duk wanda ya ce zai saba maka ne ba zai saba maka saboda haka kawai mutane da yawa su takurawa mutum ɗaya haka kawai dama ana cewa duk wanda ya yi hakuri shi zai ga ƙarshen duniya malami ne magoyi bayan mutane malami na so mun san kowa musulmi don allah ya tsara addu'a har mu samu nasara a kan wani abu magana ta biyu ita ce wai malam da zai yi amfani cikin hannu kana allah alhali kuma zai sa allah ke saboda ne suke take kuma malam mamakin da nake yi masu ɗaura hannun dama a kan na hagu kuma kaɗan ne masu kuma cikin hannu da yawa malam ina so amsa mini tambaya shi ne yake cewa shi ne yini almajirinka al'amin ya ka nan tambaya kuma yana da cikin masoyanmu to allah ta'ala ya sa wannan soyayya ta amfane mu a duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya daman ya ce in kana son mutum to ka sanar da shi wani ina son ka eh wani ya ce ya rasulullah ni ko ina son mutumin can ce ka sanar da shi a to ta tashi ta je ka ce ina son ka saboda Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shari'a ta ya ta yadda da wannan kana son mutum ka ce ina son ka kuma akwai mutane da dama waɗanda suke da irin wannan ba abin da za mu ce sai mu gode wa Allah akwai mata ma wallahi akwai mata waɗanda suke suke ce su suna fatan ma ce jinin su ya zama wato ainihin takuba takwabi su so su abin nan kare ni to kaga dai ko ba komai dai wannan dai sun yi wani tamanni ko raja'i ne wanda kuma kamar yadda Allah ta'ala ko kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisansa cewa niyatul mu'min khairu min amal eh mu abin da muke bukata shine zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma da ake cewa an yi sulhu ah to ai wannan dama Allah ta'ala ne ko yake faɗa wa in janahu lil salim fajnaha wa tawakkal ala duk sanda kake rigima da mutane suka ce a sulhu za a to kai to aka gaya wa annabi ka yarda wa aidula min kuwatin ko mas'atin min kuwatin wa min ribadi kai har zuwa da can dai inda Allah yake cewa wa in yuridu an yakal in kuma wannan sulh da suka ce za a za a sulhu din a yaudara ne to shikenan wa in yuridu an yakal da uka fa inna hasbakallah eh ko wallazi ayyadaka yuridu min saboda haka mu dai mun dogara da Allah ta'ala kuma insha Allah saboda irin waɗannan masoya za mu iyakacin ƙoƙari mu ga cewa ba abin da zai fito daga bakin mu insha Allah sai abin da muke zato cewa shine zai amfani jama'a to dangane da kuma a sakin hannu ko da misali matsala ce ta sadulukin da kabar ko to asalin abin da ya kaba da shi ne shi ne abin da aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba a taba ganin sa yayi sallah halin sake ba yawa ya kacin wani hadisi za a kawo wanda yake nuna kaman a sakin hannu sai dai a yi istinbadi a hankali a ce ai saboda tun da bai kaza ba ai to kaza kenan to amma dai ba za ka samu wani hadisi guda ɗaya wanda yake cewa ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah hannunsa a sake ba kuma cewar wai masu sadar sun fi yawa masu a nan ne kawai ba ka tafiya inda duniya take taruwa gabaki daya kan ka game hannu sake sai ka sha wahala ba ka zuwa ka'aba ka gani inda duniya take haduwa gabaki daya ba ka zuwa madina inda duk musulmi na duniya suke haduwa kan ka game sallah hannu sake sai sai ka yi kamar wato ka sha wahala to saboda haka ba haka bane kuma ko da ai yanzu ma ai an yawa ai da anan kasar kan ka game ma kabaru wahala ce da ba ana ce da sallar yahuda ce ba ba abin da ba yi ba an yi fada an yi yaki an doce da kashe-kashen rai da kashe-kashen kai a game da kabarin da sadar amma yanzu sai ka zo sai ka sadar sai sai ka kabarin ka din yadda ka ga dama a kowane masallaci a kowane gari a kowace kasa a afirka ba mai ce da kai komai an yarda da cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai duk da haka malamai sun ce ba za ka ce za ka aibata shi mai sadalin ba kuma tunda yana koyi ne da wani da wata magana ko ko ta ta ibnu qasim da sauran irinsu amma hatta imam malik ai ga gani a amwada akwai hadisai na kabatu a ciki ba na sadal ko to saboda haka wannan shine dai abin da zamu faɗa kai mutum ya rage masa kai kokari kaga cewa lalle lalle addinin da kake yi kai dai a iya fahimtar ka iya son ka shine sahihi aqidar da kake kai kai dai a fahimtar ka ita ce sahihiya wannan shine abin da nake ba kuma mutane su rika yin karatu sosai da sosai in ba haka ba sai a zo kawai a yaudare su da burga kawai ba da ilimi ba da hayaniya da zage-zage da ashare-ashare ba da ilimi ba na'am
Allah ya shi wai an ce sai ka rama da larurin sallar ya shi sannan kuna so a yi mana bayani bisa lafiya da yawa ni ce rahmar lafiya idan mace misali ta ga jinin haila da la'asar alal misali amma kuma wato ta sai ta gani da la'asar ya zo mata kaga ya zo mata a lokacin sallar la'asar amma kuma ba dama ce wannan sallar la'asar din in ba ce a zahar ba ma to wani sun ce da a zahar din da la'asar tun da lokacinsu yana shiga juna can idan ta yi tsarki sai ta rama waɗannan lokatai to kamar irin yadda kuma idan ta samu tsarki a lokaci na azahar wato a lokacin la'asar misali ko a lokacin isha wasu suna gan cewa sallar ishan nan ita za ta rama a ita za ta yi wasu suna gani a hadda magariba hadda isha saboda lokacin suna tafiya gaba ke daya a alamta da za mu kaddar cewa mace ta ga a wancan ra'ayi jinta ya ɗauke mata ya rage saura kamar a sallaci raka'a biyar sai rana ta faɗi amma sai ta ga jini ya ɗauke mata kila kafin ma a ce ta jiji za ta je ta wanka ranar ma ta faɗi to haka sai ta yi sallar azar sai ta yi sallar wato la'asar ɗin kenan kamar da za ta ga jini kafin alfijir yahudo ya rage bai fi a sallaci raka'a biyar ba ko kuma ce a raka'a a uku ba alam misali sai ta gani to haka nan za ta yi sallar ko kuma a ce bai bai fi wato a sallaci raka kamar wato guda hudu ba misali kaga uku magariba daya ta jawo isha na ma duk sai ta rama su a wannan magana to wannan magana lallai gaskiya ce na'am majin shi ne magana ku? to malam bayan gaisuwa mai yawa da fatan malam yana nan lafiya bayan haka an allah malam tunane tunane ne ke damu dangane da wasu abubuwa marasa daɗi da suka faru a kaina in san da zan tuna sai gabana ya faɗi hankali na ya tashi kai na kuma ya ɓaci saboda haka malam nake so dan allah ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam a bani wata addu'a ko dai wani abin da zan je ne domin waɗannan abubuwa su bar zuciyarka in sami sakewa kuma malam ina fama da takura don Allah malam ya zama a kai mutane da rabu da ita a kan mutum da mutum da lafiya malam ke kami ka huta lafiya.
na to tunani akwai wata takarda wacce muka rubuta ta tunani da daman sunanta tunani a duk wanda ya samu kansa a yawan tunani abin abin da ya shafi addini ko na abin da ya shafi aƙida ko yawan tunani haka wanda har ya hana shi sakar gabansa yana yawan faduwa akwai dai amon a kulhuwallahu kafa uku amantu billahi wa rusulihi mutum ya faɗa wato ya karanta kulhula uku ya ce kuma amantu billahi wa rusulihi itofi barin hagunsa uku akwai kuma karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim in kuma abin ya hada hada zancen sallah ne su alwala abin yana har yana shiga ciki to akwai shedani wanda ake kiransa kinzabu a'udhu billahi minash shaitani kinzabu sai kai tofi barin hagun sa uku insha Allah zai rabu da kai to dinnan su ne abubuwan da mukan bayar saboda irin waɗannan tunane tunane game da tunanin da yakan kai ga faduwar gaba akwai alam na jira hada li ila quraish waɗanda akan rubuta su kafa bakwai bakwai har kwana bakwai ana sha insha Allah wannan yawan fargaba da faduwar gaba duk za su gushe samun kuma kunci wa man yuti ila yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala fa huwa hasbuhu illa baligh amma kharaja ala kulli shay'in qadara wannan aya idan aka karanta dubu da dari a dubu da daya bayan sallah raka'a biyu insha Allah Allah zai gusar gusar da kuncin da mutum yake cikin sa kuma Allah ya arzuta ya biya mar bukata ta inda ma baya tsammani ko man yi taƙilla ya ji Allah makaraja a dai cikin surat talaki take ko wayar zuƙuhu min haisu la ya kuma irin waɗannan juri karanta sula hawala waqta illa billah misali 100 da safa 100 da yamma akwai irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 safa da yamma akwai irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi a yanda annabi Yunus ibn Matta shi ga cikin kunci wanda har Allah ya rantse akan cewa idan da ba dan ya faɗi wannan mada zai zauna ne dindindin a cikin wannan kuncin cikin kifi cikin duhun dare cikin duhun ruwa ya zauna dindindin a ciki to amma da ya faɗa fa walaula annahu kana minal musabbihin ko dan da bisa fi badani ila yuwa fa na bazana bil ara'i wa huwa saqim sallah raka'a biyu al misali ka dungura goshi ka karanta la ilaha illa anta wanaka inni kuntu min zalimin 41 ko kuma kai sallah raka'a biyu sallama hudu sallama biyu a sallah raka'a hudu nake nufi sallama biyu raka'a farko fatiha daya rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min amna rashida aya ta goma cikin suratul kahfi kafa goma raka'a ta biyu rabbi sharh li sadri wa yassir li amri bayan fatiha goma wa hal qudam ta yafaqahu qawli a cikin sahihi take raka'a ta uku fasa tazakkuruna ma qulakum wa fawru amri ila allah inna allaha basirun bil ibad goma raka'a ta hudu rabbana atim lana nuna wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir bayan kai sallama ka dungura goshin ka fada la ilaha illa anta sunna inni kuntu minaz zalimin iyanan kai wa'ansu malamai sun ce zai karasa da fasu zamna lahu wa najainahu to Allahu alam da faru insha Allah za a samu biyan bukata a samu kuma fita daga cikin wannan kuncin na'am ina so malam dan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam daga taimakon al'ummar ƙasar nan da game da maganin cututtuka mai cutar da mai suna kanjamau saboda na taɓa ji malam ya yi bayani yana da magani kuma min imani tana da magani saboda babu wani wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba tare da ya saukar da maganin ba sai ni wasu ba su sani kuma sau da yawa na kan ji an aiko da tambaya ko a kan cututtuka ko a kan wata matsala wanda ya danganci harkar ilimi na addini ba su na musulunci kuma na yi imani da Allah cewa kana ba da taimako a kan duk wata matsala idan har an aiko maka da ita. don haka nake so malam ya taimaka ya faɗa mana wasu ayoyi ko addu'a mai cutar zai yi amfani da shi don samun lafiya saboda mun yi imani maganin daga cikin alkur'ani kake ba da shi ka huta lafiya daga ɗalibinka mai sauraronka alhaji ubali bature makari gundumar maigan da ke da gado idan mutum
to addu'a Allah ta'ala ya biya mana bukata ko ya amsa mana da mu da shi gaba ɗaya da ya kamar yadda ya mana babu shakka magunguna na cutoci da ayon alkur'ani babu shakka muna bayarwa kamar yadda ake ta ji kullum a karance-karancenmu waɗanda kuma ya kasance ba sa iya riƙewa suna zuwa ana ba su faɗar ma a ce ma ai sa yanzu ma mun ma daina ma faɗa cewa muna maganin kaza muna maganin kaza saboda me saboda me ai ga muciji ba a nuna ja da kyar zaka samu ranar da za ta fudo ta faɗi baka samu wasu waɗanda suka zo da shaida daga asibiti ko kuma mu waɗanda mu muka auna su da kansu muka tabbatar cewa sun warke daga cutar kanjama ba in ma an ce wani mai zanzaro ko wani mai gizo ko wani mai gashin baki ko wani mai nakta ya shi ma har ya samo maganin kanjamau ina kun wanda yake da qur'ani ina wanda yake da Allah ina wanda yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiwa ma ba'ad al-haqi illa dhalal eh mu abin da muke bayarwa kaga ka warki alhalin kuma bayan wannan kuma wani abu ne wanda dama ya wajaba a kanka ba ka yi karance-karance komawa makaranta idan ka zo mu mai da kai makaranta mu ce ga abin da za ka karanta da safe da yamma ka rika zama wato da mutumin kirki bayan wannan kuma ga ayoyin alkur'ani wato a maimakon cewa kai nesa babu shakka da wanda ya kawo wani sassaƙe ya baka da wanda ya kawo wata ƙwaya ya baka wanda ya ce ga ayar alkur'ani babu shaka wannan ya fi kusantar da kai a wajen Allah ya fi kusantar da kai ga wanda yake da masaniya da dalili da asali da hujja na abin da ya dame ka da abin na kuma wannan cutar da take damun naka shi ya saukar da cutar shi ya saukar da maganin aka kai ka gurinsa kake kawai abin da ya rage kawai ka yi wannan abin wanda ya ce ka yi shi ya ba da maganin kuma shi ya saukar da cutar kaga akwai bambanci da kaje gudun wanda zai kasance a wato kaje gurin wanda zai kasance ba zai danganta ka da wanda ya saukar da cutar ya saukar da maganin ba din nemowa zai yi wato din lalibe ne kawai a cikin duhu to wannan shine yasa kaga cewa cutoci irin na su kanjamau cutoci irin su da ya su na wato na shuga din nan wanda da mukan bayar ma mukan ce kamar wato wata a sati uku wanda zai mutane sun dakwai sati biyu duk kullun a yanzu zaka cewa duk masu cutar shugan nan shugan nan ba wanda yake da wahala ba ma zaka cewa sati biyu sati biyu sati biyu irin su typhoid sunan da sauran ga sunan dai cutoci irin masu wahalar warkar wannan waɗanda ba a san sunansu ba ma a asibiti ko kuma an san sunan an ba da maganin bai ba su da kansu suke turowa mutanen nan sau da abinda muke fata ga mutane shine dukkan abinda suka ji daga wajenmu su rike shi hannu biyu kuma su aikata shi kuma su imani da shi ko ba komai dai an hana ka zuwa gurin boka ko ba komai dai an hana ka zuwa wajen ɗan duba ko ba komai dai an hana ka dogaro da wani Allah kai ko me koma menene ayar rahama kake sawa a cikin jijiki cikin cikin ka ko ayar ayar qur'ani ce to saboda haka daga cikin irin abubuwan da suka sanshe muhimmai tushe na wannan magani wanda muke bayarwa na kowace ma irin cuta akwai ayatul shifa ayatul shifa din ayoyi ne guda shida wa ya shafi sudur kawun mumini wa ya zuri gaisa kulubihim a cikin surat tauba sannan akwai ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum zuwa karshe a surati yunus sannan akwai yakaji min budina sharan mukutal lamun alwanu fi shifa'un linnas a suratul nahl wa nazlu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina a suratul isra'i wa idza man fa huwa yashfin a suratul shu'ara qul huwa allazi amanu hudan wa shifa a cikin suratul fussilat amma al-imam suyuti ya kara da laqad ja'akum ayu guda biyu na karshen tauba sannan kuma akwai saba'in saba'in da muke bayarwa fatiha ayatul kursi qul huwallahu falaki da nasi salatin annabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin a tofa a ruwan sama saba'in saba'in a shatin ba a ci komai kwana bakwai zuma man habbatu sauda waɗannan abubuwa su ne asali kun san waɗansu cutocin ba sa rabuwa da waɗansu kuma kankana kankana kankana kankana kila cutar ta da ita shine kuma dole akan hada da waɗansu abubuwa amma wannan shine asali sai idan an baka kwanakin da ake ganin cewa za ka warke baka warke ba aka kuma tabbatar da cewa ba sakacinka bane kayi komai to sai a gane kuma wani abin ne daban kuma sai a baka na wannan amma dai wannan shine asali da fatan cewa Allah ta'ala ya baiwa dukkan waɗanda suka ji abin da muka faɗa game da warkarwa da cutoci Allah ya ba su lafiya haka duk inda suke zuwa gare mu na nesa da na kusa game da neman waraka game da cutocinsu Allah ta'ala ka ba su lafiya saboda duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba to har abada ba abin da zai warkar da shi kamar yadda imamul qayyim jawziya ya faɗa duk wanda qur'ani bai ishe shi ba to ba abin da zai ishe shi a duniyar nan saboda kuma muna fatan cewa Allah ya isa qur'ani ya ishe mu Allah ya warkar da cutar mu da ayoyin alqur'ani dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan dare qur'ani nan da muke ta karantawa a koda yaushe muke imani da shi kuma kuma har muke shari'a da shi alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبكينات من الهدى والفرقان